وبالليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشهيد رينا بهذا المعذر والتاج فيه بنظرة تاج لنا بالسفر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل نبيك ورسولك تعظيما وتشريفا وتكريما وافضل مقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه والى عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين سوره المزمل Tura ke nan ta almuzammil mai lulluɓa da ita da almuzammil sun ma'ana guda shi kuma suna fiye da juna. Makiyatun an saukar da ita makka a ayatun ayanta ata ashara goma sha tara ce au ishirin ayatun ko kuma aya ashirin. Bismillahir Rahmanir Rahim ya ayyuhal muzammil ya kai wannan babban mutum mai lulluɓa. mai lulluɓa da zanen mata ta yi sai na rasu na sallar salama shi ne wanda aka saukar da wannan sura saboda bayanin farkon wani dalilin saukar ta wannan sura maza Allah na kira da amincin Allah lokacin da ya aure na na Hadija yanzu Allah ta fada gare ta da yan huwaile a lokacin ta aure annabi sallallahu alaihi wasallam ta zama wadaciya kun gobe ɗan kasuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya aure ta a zahiri dai bai mallaki bai mallaki wani lamarin duniya to sai ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan dukiyarta zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ba dukiyarta gaba ɗaya ga annabi fa azana lahar rasulu to sai bayan tuna ta ce ta ba annabi dukiyarta kaf shi ke sai annabi ya to ya mata izini ta yi amfani da dukiyar ta tuka da hukamai ta sabo hulɗa da dukiyarta ta ba annabi shi kuma ya mata izini shi gaba da hulɗa da dukiyar kamar yadda aka saba shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaukar sadan guzuri ilal gari ya zo zuwa kogo shi ne kogon yara can saman dutsen da ake ce majabal sauri wanda aka zo ziyara na inda aka fara da annabi wai inda annabi sallallahu alaihi ya fara shiga yana zaman at-tahallu abinda ake kira at-tahallu ibada gabanin kahin fara kahin fara aikin musulunci shi ake kira at-tahallu shi ne mai shi ne ake kira bigari hiraqin muhradan ya tahallu yana ibada ibada da yake a wani lokaci shine tafakkuri a cikin lamarin zafin Allah da hukumin Allah da ayyukan Allah amma ba a bashi umarnin cewa a yi sallah ko tauhidi ma ba a bashi ba jabalin shahidin dutse ne tsawa tsawa manzo Allah sallallahu alaihi tattakawa a kan shi garin a ƙarshen a ƙarshen kan kan wannan dutse na jabalin sauri garin akwai wani kogo ya rubuta da yake shiga ciki yana kaɗaita shi kaɗai ba ƙarta ba shi kaɗai ba da wani ba don bauta ma Allah kaɗai a makalin uram lokacin da aka ambaci lokacin da manzo Allah ke shiga wannan kogo ba a san kai fi ibada da za a amfani a ce masa ibada ba amma ibadar da ya a wannan lokaci kaɗaita daga shi bin Allah yana jaye wa mutane don lamarin mutane ba su yi mai bai masu saboda su suna hulɗa da gumaka shi kuma ko da tashi na kyamu gumaka fa'idan wannan kaɗaita zuciya ce ta tsarkaka tare da Allah har dai wahayin ya zo wanda za a yi bayani yanzu mala'iki ya zo wajen shi yana cikin wannan kogo a sai ya bijiro mashi ya ce mashi kira yi karatu sai an nata ce mashi na an kare ni ban taba yin karatu ba na yana nan shi bai taba karatu ba bai san yadda aka yin karatu ba bai san yadda ake rubutawa ba to sai mala'ika jibril alaihi salam sai lulluɓe annabi hatta balaga minhu al-jahda har ya kai iyakan wahalarwa fa laka wannan sai suke shi yace mishi ikira yi karatu sai yace mishi ma ana bikari ni ba mai karatu bane sai ya kara ya kara ya kara kama shi ya rungume ya matse shi hatta balaga minhu al-jahda har ya kai iyakan wata wahalarwa sannan ya kara fake shi yace mishi ikira yi karatu sai na ya faɗa maka ni ba mai karatu ba ne sai ya ƙara matse shirin gumewa ta uku an ya kai iyakar wahalarwa sannan ya fice shi to daga nan sai ce mashi ikira jismi da fikar da zika raka ka yi karatu da albarka an mato ubangijin da ya yi halitta shi ne allah zuwa da wata ara to da aka fice shi sai ya dawo zuwa nan hadija zuciya sai na makyarkyata yana ce mata hashidu alalabi hadija na ji tsoron abin da ka faruwa da kai na wani mutum ya ji jiro mini wanda ban taɓa gani ne ba wani yana ce mana in yi karatu ni ko ban taɓa karatu ba sai na na hadija ta ce mishi ina maka rantsuwa da Allah ya Muhammad nan yi hudu ya kalla abadan har abada Allah ba zai kuye ta ba a dinga a dalili ko kai mutum ne mai sadar da zumunta kuma kana ɗaukar nauyin mai neman a ɗauke mai nauyi kuma kana tsoro ta mu wanda bai da shi kana mai da shi mai samu kana kuma ba da garar baki a kuma kana ba da gudunmuwa ga masu maiwa newa da kullum in sun tabbata da gaskiya kaji da wa'ibul haki mamaya ba waɗanda in sun tabbata sun shirya ko wallahi ba a ce ga zuwa kaza ga zuwa kaza a nawa'ibul haƙƙi masu mayewa na yau da kullum na gaskiya to ana yana ba ta riko gare su a dan abin da wada ma dai Muhammadu lamsal man yuzi ka yuzi Allah wallahi ba ka cikin waɗanda Allah zai kunyata kaga wannan wani yaƙini ne wanda isna na Hadija take da shi bisa ga sifofin Annabi sallallahu to kaga wannan ɗaya daga cikin matakan karanta halayen Annabi ashe ba yau bane aka saba karanta halayen Annabi tun kafin a fara wahayi gare shi na ayi kaza na kaza halak kaza halal aka fara kira rashi da wannan sifofi wannan zalal wahayi to sai ga wahayi ya sauko ga annabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata yana bakarkata zanni duni zanni duni alal dani alal dani saboda tsananin tsoron abin da ya gani sallallahu alaihi wasallam sai sallallahu da shi sai wannan mala'iki ya ƙara dawowa sai ce mashi ya kai wannan mai lulluba ƙaƙon ka tashi ya kai mai lulluba tashi a ra'ashawar kabiru wani al'amari ya ce mata wani al'amari ya ɗauku al'alin a cikin duniya ita Allah hazal isma Allah ya zaɓi wannan suna na al-muzammil liya shi bala kullu mutazammilis don ya gama dukkan wanda ka lulluɓa lailahu kullum mai kwanan dukkan dare ne baki ɗaya shi ƙur'ani yana cewa ya kai wannan mai lulluɓa ka tashi tsaye to wanda ake zai da mai lulluɓa ne shi ne zaɓaɓɓen Allah annabi Muhammad waya ummu kullu man tazammala bi lisani ya gama dukkan mai rufa da jigatai ya namu lailahu kullum mai kwana tun daga farkon dare har sare a lokacin da sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen Nana Hadija yace mata ga abin da yake gani shi kenan sai yace ta lullube shi sai ta lullube sai ce mishi kana gani abin da gane ce abin da nake gani bai kuwa gare ni ba sai ce mishi to na san magani sai ta fara kanta da ta fara kanta ce a janna za gani yana ina sai ya ce mata na bar gani ne sai ta mai da kan sauye sai ce mata a'a sai ta ce mashi a'a ta shiga ta ya dawo sai ta mai da ƙara buɗe kanta da ta buɗe kanta ta ce mashi yaya yanzu sai ta ce ya ce mata lalle wannan abun gashi nan ya ɓoye to daga nan sai ta ɗauke ta zo wajen ƙanin mahaifinta na wani ƙasar da laufar ta ce mashi kaji kaji kaji kaji abin da nake gani mai gida na ga abin da ya gani ni kuma na auna ga abin da gani don inda aljani ne tare da shi don da na fara kaina ba zai ba zai nade ba amma tun da mala'iki ne da na fara kaina sai nade to don haka ni taurin ka a matsayin kana masayin littafin da gabata me a bayani shi kenan sai ya ce mata a ina ma dai a ce lokacin da mutanenka za su kore ka daga wannan gari ina cikin majiya ƙarfi in taimaka maka in zan tare da kai sai annabi ya ce mashi yanzu ni mutane na za su kore da gari na sai ya ce mashi ai ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi mutane ne ba su kore shi ba saboda za ka zo da abin da ya saba da namu a ƙarshe shi ne dole dole ka ban gari to shi ne ɗa ya yi mashi bayanin cewa wannan abin da ha gani shi ne irin annabutul ladhi yati Musa shine mala'ikin da ke zuwa ga annabi Musa alaihi salam yace mata ta koma da shi ba wani abu ne ba aljani bane mala'iki ne kuma wannan shine annabin ƙarshen zamani wal qatabun nawfal yayi mata albishi da wannan to ita da na Hadija tun daga ran nan tun daga wannan lokaci ta riga kahin ma a shekara ta riga ta ba da kanta amma ana ladabi wajen cewa wane ne farkon musulunci to sai a ce a cikin maza da tijai a sai di abubakar a cikin mata da na hadija a cikin samari sai di ali amma wannan kewaye ke wanda aka yi na cewa farko a kasa uku a saboda awa sai di abubakar kara ne amma idan aka koma farkon wanda ya fara sallamawa ga wahayi wanda ma ya sami an wahayin to ya ce na hadija kuma gashi bayani ya gabata tun yana zuwa yana a tahallus cikin kogon yara shi kadai ta mallaka mai dukiyar ta ce duk wajen gada ma da ita ya yi ta ba shi shi kuma ya ce ya yi ita ma ta yi amfani da dukiyar shi ma ya mata ilimi kaga irin ke da ita farin imani da cewa lalle wannan bawa Allah akwai wani sirri da Allah tare da shi sannan lokacin da ya ga wanda abin da ya gani ta ce wallahi Allah ba zai kunya ta ba wasu Najeriya sawun cewa akwai wani babban al'amari wanda zai biyo zuwa ga wannan miji nata don haka ita na hajija ya an zo a yi tono a fili kai tsaye to ya ce farkon wata fara musulunta duk duniya gaba ɗaya sannan wani wanda zai biyo ya biyo baya ya ayyu hal muzammil ya kai wannan mai lulluɓa al-musallafifu mai lulluɓa jinsa ya jimi da sura sai ko ka tashi ai sallin laila ka sallaci daya al-laila kullahu daya baki daya fasarar muqaba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yin sallin laili kullum yana salla da tsaye yana kiyamun laili sai Allah ya ce mishi illa kalilan kaɗan rage kaɗan za ka ce mishi nisfahu ka raba garin biyu salli nisfan wani nisfan ka kwana rabi ka kuma kiyamun laili rabi awon kusminu kalilan ko kuma ka rage minan nisfi daga rabin allazi ta namu wanda ake kwanan kaɗan rage kalilan kaɗan tusalli nisfan laili aw tusalli sulusan laili ko kai sallah ka kasa dare biyu ko ka kasa dare uku ka sallaci kashi biyu wa wata lamu sulfani ko kuma ka sallaci zurfi ka yi kwanan kashi biyu ka kasa dare uku ka yi sallar kashi guda ka yi kwanan kashi biyu au ka salli sulfani ko ka sallaci kashi biyu wata lamu sulfan ka yi kwana ka so daya au bin alai ka yi an dai baka zaɓi ko ka ƙara mashi ta abin da haka dama ko mu hayyaru an ba annabi zaɓi bi an yi salliyar nisfan laili ya sallaci rabin dare aw sulusan laili ko ka so ɗaya bisa uku aw sulusan laili ko kuma ka so wuce uku a wannan zaɓi ne ga annabi amma kuma wajibi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hususiyya sai dole ne an wajabta ma annabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul layl da dare amma shi ko an ba shi zaɓi ne ka sadare wajen karama wartilil qur'ana ya rasulullahi ka karanta alqur'ani tartilan jeran tawa ayatul qur'ani tasabbat ka ji sannu fi tilawati a cikin karatun Qur'ani da tilu tartilan ka karanta shi tartilan jere daki daki alqur'ani shi alqur'ani يرشدنا دائما har ko da shi na shirya da mu ila kasar tilawatul qur'ani zuwa ga ayawai da karatun qur'ani fa tilawatul qur'ani kaga da karatun qur'ani kaga karatun qur'ani shi ne wani cikin ibada Allah mutlakan baki daya kaga baki guda na alqur'ani karanta shi amalun ba duk wani aiki duk wanda kai layin wazihi bai daulanci alqur'ani ba to kaga waɗanda suka san qur'ani abin da suka faɗi amma idan aka tashi kuma su za a fara faɗin ana cewa su za ka fi qur'ani sun taho da wani abu ne alqur'ani to ga jin shawo yace harfun wahidu baki guda min alqur'ani da alqur'ani la yuwazihi amal duk wani aiki bai daurance shi balle ya fi kullum doshi ma ko a aikin ya kai amma abin da malamai suka faɗi cewa shi ƙur'ani yana da mutanen da yake son su karanta shi waɗanda idan suka karanta shi za su yi aiki da abin da ƙur'ani ke cewa su yi za su bar abin da ƙur'ani ke cewa su bar saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa rabba rubu qari'in lil qur'ani wal qur'ani al amr da yawa mutumin da ke karatu al qur'ani amma qur'anin yana jinuwa gare shi to mutumin da in ya karanta qur'ani zai jine mashi saboda qur'ani ya ce yayi bai yi ba ya ce bari bai bari ba kuma bai makarata Qur'ani ba ya dan Qur'ani yana cewa Allah ya ce la takar zina kar ku kuma zina yana rufe Qur'ani kif ya yi gidan zina to idan ya dawo gobe yana fara Qur'ani sai Qur'ani ya ci gaba da tsine mishi to don haka waɗannan abin da an magani ire-iren su su koma su ɗauki salatin annabi da istighfari idan salatin annabi da istighfari ya tsaftace su sai ya miƙa su ga alƙur'ani sai su gaba da karantawa shi martabar karatu a salatin annabi a ko gidan giya karkarar salatin annabi sai Allah ya mai ma da salatin annabi amma ba ka fara ɗaukar ƙur'ani ka sayar da shi gidan giya kawa Allah ga jirga idan ka haka kama Allah jirgili kuma Allah zai gama ka da tsinuwar da aka faɗi na rufe tsarin lil ƙur'ani wal ƙur'anin anu masana ƙur'ani su ka ba da bayanin yadda ake karanta alƙur'ani yana da kyau a rinƙa yin adalci idan an zo wurin karanta abubuwa To amma shi karatu Qur'ani yana da ladubba. Da farko tsarki. Da fuskanta alƙibla. Da zama cikin nutsuwa. Kuma ana son kallon Alƙur'ani. Zai shi Qur'ani ko ba karanta shi in kana kallo ne kallon zai ibada. Tafar Alƙur'ani ko da ka hadda Alƙur'ani to ka rinka kallon ibada. In ka karanci daga cikin ladabin karatun Qur'ani idan ka karanta aya mai tsoratarwa mai tokajin tsoron kuma ka wasu in ka karanta al'ayar da aka yi narko ta azaba wa'adin ta alkawalin rahama to ka sa rai ka roƙi Allah a wurin wala ta shigil bil kalam daga cikin ladabin karatun Qur'ani in kana karatun Qur'ani to kada ka shigarta da hira ba na tare da mutane jahil da hiri ka sani kana cikin ganawa da mai girma ta baraka wata ala in ka karanta alqur'ani a kabala ilaika wa shi Allah da kai ne zai hukunto ka to amma idan kana karatu qur'ani kuma sai ka shagaltu da hira tare da wajen Allah a kila laka kila laka ta ce maka wai laka kai sonka tafsirin wani haka anni yaya kake juyar da kanka ka fanni ka koma ga wani adabun salihan bayan Allah suna da ladubba cikin karatun Qur'ani sai dai Usmanu ya tsala ta fata gare shi halifa ya zama yana kammala Qur'ani a cikin dukkan dare a cikin naka abu da ta wuce salatun da sallar dare inda Usmanu wani sai Usmanu zakatun wani zakar wufiri ne kawai raka a guda ko wani dare bil qur'ani kullimi da qur'ani baki daya to ga wannan a irin wannan matsayi na sayyidi usman yana ɗaya daga cikin waɗanda suka zo yakin badar yana ɗaya daga cikin masu bai asar rizwani yana ɗaya daga cikin asharatul basharina kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka auri ya annabi sallallahu alaihi wasallam har sau biyu yana ɗaya daga cikin waɗanda annabi ya ce malar da usmanu ma fa'ala amma wa ma'a zalika tun dukkan dare sai ya karanta Qur'ani tun da farko har ƙarshe duk waɗanda matakan da Allah ya bashi bai waiwaya su kullum ana tsaye in ya gawo haka ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yi sakaci bai yi sakuta kuma ga karatun Qur'ani wannan tare da da hululi ma'ana da halarta wannan Qur'ani da halarta girman Qur'ani da girman Allah da lura eh da tunane da kuma lura lura kuma cikakken lura sai idan usmanu wannan yana da iko wajen sai wanda wannan muke wannan bayani wanda ko ya zama in ya yawaita karatu lura sai za ta karanta to ya karanta ko aya ce wahida ta guda ɗaya ya tadabbaru ha ya lura da abin da take nuni ya halarto ma'anarta to ya yi bai sauke alƙur'ani don hakan bayani ya gangaro fi akalli min salatin wanda ya kammala ƙur'ani ya zama ƙur'ani a cikin abin da bai kai kwana uku ba to wannan bai huluri ba irin kenan fi salatin kenan daga cikin malamai salihan bayi magabata akwai wanda ke karanta ƙur'ani cikin kwana uku akwai mai karanta lissafi guda al'adar mutanen da suka shuɗe al'adar salamu salim ila yau mina haza har yanzu a zamaninmu yanzu ya karɓo da ƙur'ani suna karanta ƙur'ani daga wannan tafsiri da za mu ambata kammilan mutane min alƙur'ani daga makaranta suna karanta hiribi na farko a surori guda uku na farkon ƙur'ani a to kaji ba abin da aka ce a salafu salih kina ashe yanzu waɗanda kiran kan salafu salih in ba su karatu ƙur'ani cikin zafi ba su sauka ƙurani ga sati guda to ko aron sunan salafu ne kawai suna ta maka to abin da abin da nasu ya tafa da kenan as-salafu salih managarta mamaya da suka shuɗe ila yawmina hadha hayyau yadimu ya karuna suna karatu ƙurani ala hadha tartib da wannan jeri za mu ambata kafan farko na suwi ɗaya bisa bakwai na ƙur'ani salatu wani surori guda uku da bakara da bakara da al'imra da nisa na biyu kuma kaso na biyu shuhuki na biyu za su karanta turori guda biyar rana ta biyu rana ta uku tura bakwai rana ta hudu tura tara rana ta biyar tura goma sha ɗaya rana ta shidda tura goma sha uku shi kuma ƙarshe sauran abin da ya rage almufasar su kuma daga cikin wannan sura goma sha uku har ya zuwa na shi kuma shi aka so na bakwai to bayanin yadda zai kama yadda cewa ana fara suhuɗi ɗaya bisa bakwai daga makara zuwa ma'ida wannan shi a sura guda uku kuma daga ma'ida zuwa sura turusa sura da kenan daga tsoron yunusa ila isra'il zuwa tsoron isra'il tura bakwai daga isra'il kuma ila shu'ara zuwa tsoron ta shu'ara tura tara daga shu'ara zuwa wasa fata tura ta yakadini su kuma tura goma sha ɗaya daga tura wasa fata kafin ila ƙaf zuwa tsoron ta talata a ƙarshen tura goma sha uku daga fura ƙar kuma ilan nasi zuwa suratun nasi shi ne sufuki na bakwai ila hazar mufassar wannan shi ne abinda malamai sun karaba bakar hukudun yunusun subhana wa sha'ala yaqinu qahwana bakar daga surar bakara zuwa suratul nisa to yi guda ke suratul suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud to ita kuma daga yadda zuwa ƙarshen suratul tauba daga farkon yunusa zuwa ƙarshen suratul zahar sai suratul isra'i subhanallazi asra bi amrihi zuwa ƙarshen suratul furqan sai shu'ara kuma daga farkon suratul shu'ara zuwa ƙarshen suratul yasin sai wasafa ta kuma ya kadinu suratul ya kadinu ko kuma ka ce suratul safa shine wasafati zuwa alhaqatu ita kuma ƙaf daga ƙaf kuma zuwa kurkun nasu shi ne ya bayyana bana ya bayyana kama kala kama yadda Allah subhanahu wataala ya kama kala kailu kama yadda mai fadi ya fadi cewa fakarun uqulun yurdu subhana wa shu'ara ya qadilu qabu qara to sune sufi an kafa qur'ani kawai inda
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا inna sanulqi alayka ya rasulullahi da sannu za mu jeho kaulan kalmar fakilan mai nauyi alayka gare ka qur'anan muhiban qur'ani wanda ke mai farjini aw shadidan ko ko mai tsanani wurin saukar da shi lima fihi min at-takalif saboda abin da ke cikin qur'ani na wajen cewa yanzu fakilan masu nauyi ga waɗanda aka aiko shi zuwa gare su إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا inda na shi akan lai kaga dai wasu sa'o'i na dare alkiyamu ba da nau tashi bayan an kwanta shi a shaddu in ce mahi tsanani wada an ga takawa ko kuma muwafiqatun muwafiqatun listam mai dacewa ga shi al-insan dan adam ya taharra salatahu bil layl yana kirjadar sallah ce a cikin dare al-juz'u al-ahira yana kirjadar kaso na karshe min al-layl na dare ba da launin nasu bayan mutane sun kwana saboda wannan lokacin ne ake lullunka ayyuka na lada abin da za a lunka a abin da za a baka lada goma da rana idan dare ya yi za a lunka ma ba iyaka tun daga ashirin zuwa talatin dare na ƙara zuwa har ya kai mata Allah wa aka wamu in ce mahi dacewa ƙilan ga magana ai a bayanu in ce mahi bayyanawa ko ko mahi daidaito ƙaunar ga magana allailu waqtul munajat shi dare waqtin gadawa ne da Allah waqtul mabit waqtul kwana waqtul tisali kulli ahadin bi mahbubi lokacin kwana shine lokacin da kowane masoyi ke haduwa da masoyi ne a tahussu waqtul tilawati zalika waqtul safi to kai ne karatu qur'ani idan kana son abin ya ƙara martaba da matsayi to sai ka keɓanci wannan waqtin da kowa ka ganawa da masoyi ne cikin natsuwa to sai ka mai da karatun Qur'ani wajen munajati da Allah to sai ka ɗauki wannan lokacin ka ba Allah inda laka إن لك في النهار سبحا طويلا inna laka saban ya rasulullahi inna laka saban kana da kai kawo tun hari da rana ɗauye wanda ke dogo ai tasarrufa kana da ashgaluka tasarrufi kai ka fi alkalika a cikin shagulgulanka an hari da rana الأشكال كاجل شكر كل هذه أشكالين كثيرة ما سوى لا تورق فيه لقراءة لقراءة القرآن ما سام داما دلانا كراتو القرآن يديك ماتا بساتشي وكما دلانا أقوم حقوقا shi kuma dai yana da wasu haƙoƙa shi da adam abin da ya waje gare shi ya raya dukkan makwabta ne kada ya bar wani lokaci ya tafi banza don da adam idan ta duniya a idan ta lahira su sa'o'in da ya zaman duniya za a mai kan mai da su suna shuɗewa gare shi duk lokacin da aka kawo mai sa'ad da ya aikata alheri gare shi zai ji daɗin da ya karu ai aka kawo mai sa'ad da bai aikata komai ba ciki sai ya ji ba ta daɗi idan aka kawo mai sa'ad da ya saba ma Allah cikin ta sai ya ji ta ita kuma wannan sa'ad ba ta da kyawun gani ba don don ya rasa da gana da Allah tabaraka wa ta'ala وإذا كان لك ولد الليل in kana da wani lokacin wurdi a cikin dare فقال كذلك الليل sai wannan lokacin wurdi ya fice وما تعالى بعضه
kamar ta alfa amur kamar yadda sashen malamai ya tambaya kuma karan kashin har da rana haƙƙan turkajiya haƙƙan da haƙƙin da wanda kuma cikin wakati wanda ka zan kana bayar da shi cikin dare kuma in kana da wani wakati wanda ka bayar da wani wuridi a cikin dare ko zikirin Allah ko istighfari ko salati ko karatun Qur'ani sai aka samu matsala da zan ko bacci ko zazzabi ko kuma nauyin matsaloli ko kwana ko kuma wani ɗaukar hankali na lalura yau da kullum sai baka yi ba to idan ka ranka da rana to za a ranka ma daidai ladar da an ka samu ba ka cikin dare na lokawar saboda falla ta Allah subhanahu wata'ala amma shi haƙƙin wakatin don su kai ne to ya riga ta ce don wannan wakatin wancan ya riga ta wani wakati ne ka samu a haƙƙin hukumar da ta haƙƙoƙi a cikin hukunta to haƙƙin lokaci shi wakati kai ne da haƙƙin yana zaine ne ga da haƙƙin da aka wajen shekar shi ka shagaltar da wakuntanka a cikin tunanin cikin lamarin Allah لا فاتك ذلك in hakan ban samu ba وقد ma المنام fanta amadu ka ranka abin da ka saba aikatawa والوقت a العام cikin wani lokaci daban الحق قبيله to shi haƙƙin ka ja shi ولكن haƙƙin wakati ka fata amma shi haƙƙin wakati ya riga fice النوائب من الظالم akwai wani ɗaya daga cikin salihan bayan Allah يقوم الليل كله yana kiyamun lailin su dare فكتب sai ijani ya ji sanin da ya shi wata rana فنام fanaman lailin kullum sai ya kwana hafsa ne
ولم يكن ركعه واحده bai sallaci ko da raka a guda ba فاصبح fa asbaha muhibbun anna hizbahum qalam sai ya wayi gari yana cewa lalle sai ya tabbatar da yaran ki izinin da ya saba yi tun halin rana ولكن نام amma daga ƙarshe dai yayi kwana فراى ليالي sai aka faɗa mai darare dai فاتت كلها wanda ta fice mishi bai aikata aiki cikin ta ba فانتبه ليله البدر sai ya ganta kamar daren ah, daren ليله البدر daren kwana goma sha hudu ومكتب حوله Ah, mushrikatun ta yi harshe daura da shi ووالد نفسه سوداء sai ga dare guda baƙaƙen وبديل سمعته galba daren guda tana mushi to haɗin tana magana da shi وحده ka ɓata ni بين المتلاعبين tsakanin ki tsakanin abokaina wai abin da gudana nan wani bawa Allah ne wanda duk dare kiyamun lalle kai amma kadar Allah da nan sai bacci ya dauke shi to shi kenan sai aka gwada mai jararen da ya suka shuɗe waɗanda ya aikata aiki na kwarai hatta daren da ya kuce bai yi aikin kiyamun lalle ba shi kenan sai wasu asa'o'i suka zo su kewaye shi ko wata sa'a ko wani dare sai ya zo kamar ranar wata ran goma sha hudu wannan wata rana ce aka ce ran ɗaya ga wata wannan wa ran biyu ga wata wannan wa ran uku ga wata to har aka kai ga ranar ɗaya ga wata rana galba ranar tana hushi da shi sau da a kuma ranar faɗa kirin sai ranar tana ce mashi shawwa da ni ka bata ni بين المتلاعبين tsakanin abokaina ووفق جميع الليالي sauran dalare duka har ka kawo da hitilaka na aiki alheri وجعلت فيه amma ni ka mai da ni cikin duhu rudda ilayya haƙi kamar kan man da haƙi na وذلك قد فات sai to kuma wannan haƙi ya riga fice بين التعاون a shi dare da rana انا هو الله خير kalimatar liman rada an yi zakara Allah ya mai da su mamaya ga wanda ke nun ya ambaci Allah او اراده ko mai nufin godiya ga Allah kalma annabi afala a kuna abin shakura
ولكن المظلوم amma dai abin nema اذا اخذت القوام daga mahi keɓanta keɓantuwa ان يكلم عبده a ba dare haƙƙin shi ويكلم a عبده ba rana haƙƙinta كل يوم ko wani yini تكون اقصد الى العبد a ko wani yini zai zan mahi jiya- mahi kyau gare ka bisa gajiya ويستوى يومه wanda jiya dai suka zama daidai فهو مكتوب to an an mai kamoga kamata yayi aikin da kai jiya gobe ka wayi gari kai ƙari bisa ga gajiya
وذلك يومه هو القدس wanda ko yini na na yau ya zama an kafa shi ne mai tawaya min amsi ka jiya فهذا خاسر to wannan ya zama kasuwa ya sai bai shi da tamamin ba shi daya والمظلوم abin ne ba an ya kuna rajihan mutum ya zama mai riba fi kulli wakati a kowane yini وفي كل يوم a cikin kowane yini خير من عمل a a kowane yinin ka ya zama yau ɗinka ta shi jiya وكل وقت a kowane wakati خير من الوقت ya zama wakati ya zama mafificin daga wakatin da ya gabace shi wanzu kuma kuma rabbika
واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك يا رسول الله كأمل سنة وبنجلك أي قل بسم الله الرحمن الرحيم تبتداء قراءتك أتكلم فرصون كراتونك كلما أردت أن تقرأ فقل بسم الله الرحمن الرحيم بسم ذاك كراتو وكفارة بسم الله الرحمن الرحيم فقد مضى الله صلى الله عليه وسلم إلى الشواء كل أمر ذي بال لا يبدأ به بسم الله فهو أحسن وفي رواية فهو أحسن وفي رواية فهو أحسن duk lamari na shi mai albarka in ba a fare shi da bismillahir rahmanir rahim ba to wannan aikin yankakke ne ma'ana maqdul barakati a an yanke mashi albarka to don haka aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu zama rabbika ka fara da ambaton sunan ubangiji in zaka karatu wa tabattal ilayhi ka yanke al'amarin ka gaba ɗaya ilaihi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala fil ibadi zuwa bauta ma Allah tabtilan yankewa ai tabbatar ilallahi ka yanku zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ka bar komi zuwa ga Allah
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا rabbul mashriqi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a umarce shi ya bauta ma ya ambaci sunan ubangijin da a zusan zai karatu ya fara sunan Allah ubangijin nan da yake shi ne mai sifa da rabbul mashriqi ubangijin gabacin duniya duk abin da ya gaba ha illa ma sha Allah Allah shi ne ba shi ne wani magaribi daga inda kake ha abin da ya yammacin duniya ha illa ma sha Allah kuma Allah shi ne ubangiji ma'ana kowace jiha idan ka datsa da inda kake kai gabas to in ka wara dama da hagu ka ji kenan in ka juyo kuma kan mai daga bayan ba in ka wara dama da hagu jihohin duniya gaba ɗaya sun zama jiha da gabas kawai zuwa yamma to don haka la ilaha ba macancanci a mishi bauta illa wa sai shi ha ba ibaratun an takamili wannan shine ishara da kammalawa wal kamalu kama kamala rabbul mashriq wal maghrib Allah shi ne ubangijin gabaci da yammaci in kana son kammala al'amari kana son mai maka baiwa mai kyautawa gare ka to Allah shi ne ubangijin gabas da yamma min gairi ba a samun komi ba wai Allah ba to kenan Allah shi ne mai kammalawa ka ji har yanzu yin malaman mu alhamdulillah suna jere da samun layu yau shay'un min indi gairi ba a samun komi ba wai Allah amma a sani shi Allah bai ba da komi ta biyo ta wasuɗa wani dukkan mutum wasuɗa to yana mutum Allah subhanahu wata'ala ita aka takka har kullum ganin kalmar cewa wani bai iya yi maka wani a'a ba mai yi ba mai iyawa amma in Allah ya iyantar da kai sai ka iya in Allah ya baka kai ma ka zan mai abu kana da maka bayan don inda Allah bai bayar ba bai cewa man zallazi yuqridu Allah qardan hasana wane ne zai ba Allah rance shin wannan kalma da Allah ya ce ka ba da rance in Allah bai san kana iya amfana wani ba Allah zai kira ka ka ba da rance don haka shi Allah subhanahu wata'ala ya san wasu daga cikin bayi ne suna iya amfana wasu cikin bayi ne don haka ya umarci bayan da ya amfana mafifita su taimaka mu bayan da ba a fifita su ba shi ne layu da shay'un ba a samun komi min gairihi in ba ga Allah subhanahu wata'ala Allah shi ne mai kammalawa kuma ba a jan bauta sai Allah Allah shi ne cikakke wanda ya wadatu daga dukkan wani abu ba shi ba wanda komi ba Allah ba komi in ba Allah bane yana da bukata ga Allah Allah shi ne kamil kuma mu muna son mu zan kamilai ko muna son a cika mu zan masu kamala kaga kamala da mu cika wat dukkan su daga Allah tabaraka wa ta'ala don haka Allah shi ne ubangijin gabaci wal magharibi da yammaci هذا المكمل شيء ما يكمل هو دوك معنى لا اله الا هو ma'ana dai ba wani wanda ya cancanci a biyayya gare shi ba wanda ya cancanci a nemi komi gare shi ba wanda ne a nemi kariya komi gare shi illa wata shi wannan kamili shi ne Allah to ya rasulullah ka yanke komi ka bar komi tafsila ilahi ka yanke komi zuwa gare shi wanda shi ne ubangijin gabaci da yammaci la ilaha illa huwa don ba wanda aka neman komi ga takobi gare shi sai shi Allah. Tabattuli makamun alamin a wawara makamin tabattul bayan makami na yankewa komi zuwa ga Allah. Makami ne wanda ke manyi ɗaukaka minu da gare shi. Shi waɗan adam na farko zai shagaltu duk tabbatar da yankewa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke mu mutanen Makka bai hulɗa da komi bai hulɗa da kowa ya shige kogon gida a sakamakon haka sai ga mala'iki ya iso shi ya fara bashi wai mutum ya yanke kai ne daga barin wani Allah zan ba roka da komi da kowa sai Allah kawai to wannan mutum ba zai gushe da fi shukurin anillahi ba zai gushe fi shukurin a cikin shagaltuwa anillahi ga barin Allah tabaraka wa ta'ala wannan bai yanke ba za ba tara nausa ba amma in mutum ya yankar da kai ne an kulle ma jawa daga dukkan abin da ba Allah ba ka yanke kanka to ka an samu kamala almutabattilu mai yankewa ba ya ba sai ka ɗora wata wahala ba in kaɗa in kaɗi an kulle shi ka ce kun ka yanke ma komi sai Allah kamar yadda Allah ya ce kulillah sun mazaru in ka ce Allah to duk abin da ba Allah ba kamar shi
لأن الله don Allah subhanahu wata'ala هو الكامل shi ne kamilu shi ne mai cikawa shi a cikakke kuma mai neman kamala a tsaye zai da jineta وهو المكمل don Allah shi ne mai cikawa ووراء hada هذا mukami wan ya au gura ga wannan mukami يقرأ amr yubar wannan amr amalahu ila Allah idan aka wuce wannan mukami na yankewa zuwa ga Allah to sai a kai mukamin miƙa al'amari zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wancan yankewa da kai ga mutane ba ka son koni ga kowa to ka ce ga Allah ɗaya kace so yanzu ka koma kuma ko ga Allah din ka ban mai ba ka da zaki shi ake kira mukamin tarbiyya kamar yadda ya faru da Annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam lokacin da ya faɗa cikin majawjawa aka jefa shi da ya ta san mafaɗa wuta malakari da zo ce mishi alaka hajatu ko kana da wata bukata sai ce gare ka ya ce a ba gare ni ba sai ce gawa sai ce ga ubangiji sai ce ah ka fa hasbi min ilahi ilmuhu bi hali sanin da Allah ya yi mani na halin da nake ya ishe ba sai na ce mishi ga wanda nika so ya mani ba to shi ne an wuce makamin ma a ce ana nema saboda an kai makamin tafwili na bamba Allah duk wanda ya ga dama ya yi to ta daidai shi ne kalmar idan ka nufi a kadaru min malikin mulki fa sayyani indi ma ya furro ma ya da mai daɗi da mara daɗi in na ɗauki al'amari na bamba Allah da mai daɗi da mara daɗi duk duk ɗaya ne gare ni don na san Allah bayyin abin da ba wanda ba abin da ba shi rayuwa ta za ta amfana da shi ba ma fa'ala al-jamilu jamilu huwa al-jamilu duk abin da Allah ya yi to shine mai kyau
النص له من سبب كلمة a shi ma sukan ba da misali na ɗanɗan lukumanul hakim lukumanul hakim yana da ɗa kullum sai lukumanul hakim yana ce waɗanda shi duk abin da kaga Allah ya yi abu ne shi an mai kyau duk abin da kaga Allah ya yi shi an mai kyau sai ɗan yana jinginawa ranar sun ta sama wani gari za su tafiya shi kenan sai an kai an kusa kaiwa garin da za su sai ya taka wani kututuru mai cikiga sai ya kurme mai kawa har cinkin ya hito waje shi kenan sai ya ce ba bai ce na am yanzu wanda ita an mai kyau ka ce duk abin da Allah ya shi an mai kyau sai ya ce to babu lagi akwai amsa shi kenan ya shi bai ce mai komi ba aka tsaya aka yi ta zarga har aka samu aka cire wannan cikiga kututuru ga kafar ɗanɗan nashi bayan an cire wannan cikiga ta wannan kututuru da za a kamo hanya an kai bakin a shiga garin sai aka aiko mala'iki ya sauko da rubumi na azaba ga wannan garin to shi ne sai ce mashi to kaga amsar maganarka inda baka ta aka kusa turan da magana sanin muna ila sai ce to da zo mun kai cikin garin sai ce to da mu kai cikin garin a gama da mu da wadda da ta faru wacce ne mai kyau to shi ne sai to suna yadda eh, duk abin da Allah ya yi shi an mai kyau ko da ba ta da daɗi ko bai yi ma daɗi ba yadda ka ɗauka saboda shi Allah a san da ka gaya to ma mara daɗi akwai wani wanda ya yi wannan rashin daɗi ya tsaye da kai ga wannan mataki da kai ga kai bai kai ga kana gaban ba ko ba ka sani haka sai ran da kaddar Allah ta kai ka aka kai ka imajin ko ta ka ko ta wani ka ana wayo wayo wurin gyaran lamarin ciwon ka sai ka an taho da wani shi naka ciwo sai ka mamance da wayo saboda ni saboda ka ga wanda ci mutuncin naka har a ban maganar gyaran naka ciwo ko ba gyaran na wani ko ba za ka damu tun da kaga wancan ciwo ya naka ciwo
النص له من سبب كلمة a inda shi inda shi kuma wuce kan fata da tabattul da yankewa zuwa ga Allah النص من سبب كلمة ya zan mai tabattuli لا يريد سبب كلمة ba yi nuhin yankewa يريد مراد الله fakat yana nuhin nuhin Allah wai bambancin tafwidi da tab- da tabattul shine wannan mai tabattul ya yanki kai ne ga kowa bai jiran koni ga kowa shi kuma wanda ya riga ya kai amma ya sallama ma Allah kuma duk abin da ya dauka Allah kuma ya dace shi an makamar da wuri kamar da mu'minin minali fir'auna yake cewa ya talallashin mutanen fir'auna fir'auna har aka karshe aka ce za a yi azabtarwa sai ya ce wa uku wudu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad sai Allah ya mishi maganin fir'auna da waɗannan da kasar cutar da shi saboda ni saboda ya fawwala al'amari zuwa ga Allah subhanahu wataala وإن سلمه بغير سبب كلمة rajula وإن سلمه wa in shagalahu idan mutum ya shagaltu bigar tabassuli ba tare da yankewa ba
استجاب بما shagala mutu to ya shagaltu ne da abin da Allah ya ɗauki hankali ya ci لا يريد دار التوكل a bai nufin in ba yake wafa لا يريد muradin layi kaɗai yana nufin abinda Allah ka mishi shi a muradi ne هذا هو العارف to shi yake kira arji masanin Allah رفع نفسه an kulle muradihi ila muradin layi ya janye dukkan kudurori ne zuwa ga abinda Allah ke nufi in ba- in battala in battala hu ta battala in Allah ya yanke mai mutane ya raba shi da kowa da muka da mamura ta battala to Allah ne ya yanke shi ba shi ya yanke ne ba kuma in ya jiwo da kai ne zuwa wani abu shi kuma ya jiwo da shi a cikin yadin sallama ba Allah zuwa da ya tsaye لا يريد شيئا shi dai bai nuna komi إلا ما أراد sai abin da Allah ya nufa to shi ake kira muqamut tabwili matsayin fawwala ma Allah al'amr
ولو أن ما في الأرض من شجرة a kalamun da dukkan abin da yake bayan duniya na itatuwa a kalamun alkaluma ne والصحب يمد kuma من بعد ko- kogunan duniya ya mutu min baji da wasu abubuwa a karo da wasu koguna guda bakwai duk zama ruwan tawada ما نفذت kalimatun lahi da ba- da za su kare kalmomin Allah ba su kare ba wai koguna na duniya gaba ɗai a karo da gudun mo- koguna guda bakwai a cikin rubuta kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala da sunaye ne da sifofi ne da ayyuka ne to sai kogunan nan sun kare gaba ɗaya kalmar Allah ba su kare ba subhana man ja'ala fi kulli kalimatin asrar sarki ya tabbatar ma ubangijin da ya koyi wani sirri la tana sir da bai kididdigo a cikin kowace kalma fatayyur wakilin to kamar da shi abun dogara shi wanda cancanta ka kana wa cancanta ko ba kuma wasu alamatu Fatahin wakila wanda ya ɓoye asirai ne a cikin kowace kalma, to a mai da shi wakila abin dogara a shara lil muƙamin salis ana ishara ga muƙami na uku. Kamar da Allah abin dogara, shi kuma wannan shi ne muƙamin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ke faɗin bayanin cewa الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاشوا فزادهم إيمانا وقالوا ربنا الله
هذا المسلم آه، هذا الوكيل وأن وكيلي لا إله إلا رب الله.
المشرق شنو أبنجد إن قبض ولما قبض يما
هذا المسلم لا إله إلا هو وأن وكيلي توفى وأدن بوتا سيشي هذا هو هذا الكامل وأن شيني كامل إزاي تستفيده كما يرشي أبن دوغالا كك دوغالا بكنك مع مراده تعالى مراد الله والتفيد والتفيد كما يرى الله أبن دوغالا إن فتبك in kana so ka gane bambancin dogara da Allah da rashin dogara da Allah a samu wanda adda a wanda adda dukiya da wanda bai da ko anini to shi wanda adda dukiya in zai bukata ya san dukiya sai ka dogara da ita jarin ka hujjarka to wanda ko bai da ko anini to shine wanda bai da komi bai da kowa sai Allah shi ya cancance dogara da Allah subhanahu wataala to haka da aka bukata shi wanda adda wani abu ya bar wannan abin da aka gare shi ya koma ya dogara da Allah ya bar kallon abin da a cikin aljihu ne ko ko ya bar dogara da wata hujja wata ya gare da ita ko ubangida ko mai kama da haka ya dogara da Allah subhanahu wata'ala
إن فتبك in ya yanke ya raba ka da kowa تبتل to ya ga damar tabbatar ya yanke ka ya raba ka وإن صرف in sha in التفيد ya juya ka zuwa wani abu فتتركه fansar ci to ka ji ba shi بمراد amma tare da numatai لا بمراد ba da niyyar ka ba صار وزير wani wali ya yi tafiya وتواجدين الأوالي ya yanke dukkan ya yanke dukkan dazu dukkanin jabbai وأمر إلى الله ya halarci gaban zafin Allah قال له sai Allah ya ce mashi كل ما وراءك kullum ma wara aka duk abin da an bayanka وأقول لك na baka shi قال sai sai wannan wali ya ce ma Allah ما ورائك ya ubangiji ni abba a- ai bayana ba komi ما رأيت شيئا ni ban komi ba قال sai Allah ya ce mashi كل ما تريد duk abin da yake yi أبديه لك zan biya maka bukata قال لا أريد sai ce to ai ban da manuwa ما تريد فهو المراد abin da kika nihi shi an muradi na duk abin da haka nihi shi Allah muradi هذا هو الغر wanda shi ake kira yantacce cikin malaman tsawo wanda ya yantu har abin da addubara ta ya janye kai ne bayan bukata الغرب wanda ake kira yantacce من illa muradin lahi wanda bai nufin ko ji ta abin da Allah ya rufa kamar wanda gulbi ya ciyo sai wanda gulbi ya yi da shi
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا wasbir ya rasulullah ka yi haƙuri alama ya kuluna bisa ajanda masu kalmomin asha ko ta banjamanci suke ambatawa ma'ana ku faru maka da kajiran maka min azaho na cutarwa da suka gare ka wa hajruhu ka kaurace mutu hajaran jamilan kauracewa mai kyau la jaza a fili wadda ba gadin dangane a ciki
صدق الله العظيم karfaka mako da fatan kantarwa lafiya a cikin karatu dukkan ka karfakan mako kana da wa'azi da faɗakarwa ga da mahimmancin iyaye za ku zama da mene ne hukuncin wanda idan ta kira ta waye baya kai da mahaifin shi
a idan dai akwai alaka a gaisa in ya zan ba a gaisawar akwai rashin himmantuwa da iyaye amma abin da aka so mataki na farko daga iyaye mata rika lura da 'ya'yansu su suna ƙanana sai ka gaida babanka ka gaida babanka in wani kanin uba ko uba ya shigo ka gaida babanka ta shi ka je ka gaida shi to irin wannan idan mutum ya saba tun yana karami insha Allah za su dore ta zama ciki gare shi don haka wannan karantarwa ana fara samo ta daga uwa daga uwa mace idan aka gangara gaba aka miƙa malami shi kuma shi kuma za a shiga ba a dora idan mutum ya dora ya saba da haka to insha Allah ba za ta yanke ma har zuwa girma don haka waɗanda ka yi haka to yi abubuwan da ba su kula da mahaifansu ba to mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala musamman idan iyayen zan suna tsotsuwa da rashin jiyawa to matsala ce ga iyan da ke rashin gaisawa da iyayensu masu yi haka su ji tsoron Allah su bari
wannan suna son baya karfakan mako hukuncin sulkin da yan matsakaini cewa sai sulkin shi ya ta kan mai ke arewa da karo haka ne ta fara kuma da kanshi ya ce ya fashi kayan shi ya tashi kamar kuma da ya hukuncin wannan
ba sai wannan ɗabi'a ne na hukuma sai mutum ya san akwai hukumar za ta hukunta shi yadda ya kamata to mutum ba zai fara wannan ta'addar shi ba rena hukuma ne ba sai haka fi tsoron Allah subhanahu wata'ala don idan babu hukuma ana rena hukuma to za a wayi gari wanda kai in bukatar hukumar ta kama gare ka in baka samu biyan bukata ba to kai kuma ran nan za ka kara ba sai haka kuma fi tsoron Allah subhanahu wata'ala su bari duk wanda ake ganin hukuma ko ya ganin matsaloli samun ta ya yi babu ta samun hukuma duk wanda aka kallon hukuma ko ni aka ganin karancin wasu abubuwa to hukumar nan ba a gane hukuma ce ba a gane tana kariya sai wasu abubuwa sun gudana wanda suka hankalin dan adam matsalolin da aka gani suna gudana su farin hali abin da ya kamata a cigaba da hukuma addu'a Allah ba ta nasara a cikin ayyukanta a cikin tsara abubuwa da ya kamata.
Barkallahu yana da mata biyar da guda. To sai yau sai ki ɗaya daga cikin ku. Ya fata malam yana iya yin wani aure ya kawo ta gidan kuku sai wancan ta zama dukka.
Idan mata uku gare shi, ya saki guda, ba saura biyu ba, yana damar ƙaro mata. Amma idan yana da mata hudu, sai ya saki guda. To idan saki guda ne saki rashi ne yayi, ba zai mai ba zai auro ta mata ba. Sai ran da ta gama idda, in ta gama idda sannan ya ƙaro wata in yana da bukata. Amma idan mai ba ta gama idda ba, kuma saki rashi ne yayi mata. To bai da hurumin ƙaro wata mata, sai ya ƙaro wata mata ya zama yana da mata biyar. don matar da kai iddaka matsayin matar ka take wanda shi ya fi kan zaune matar da kai ba take da shi kamar matar ka take don ita gada ma kace yau ka mai da auren ka ta koma
Allah ta kara alkhairi. Wannan takarda a madadin sai in ya ga dama ya ce ya zartar da mutum kuka tsaye
a madadin zaɓaɓɓen gwamna mai zanen gado idan sanar da ta dauda lawan gari gwamnan musau fatan alkhairi tare da kira ga al'ummar musulmi da a cigaba da yin makasa addu'a musamman jihar Zamfara Allah ya ba mu da wannan zaman lafiya waɗanda suka yi asarar dukiyoyi Allah ya mai musu da alkhairi waɗanda suka yi suka ubangiji Allah ya ba su lafiya su kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu wannan wata ne mai muhimmanci wanda ya kamata mutane su yi da karfafa addu'a Allah ya kuma kan mu da alheri ya rahota
Jima yi maka sa addu'a wajibinmu ne, don haka ba lalle sai hukuma ta ba mu umarni a yi addu'a ba. Alhamdulillah kullum cikin addu'a muke. A masallacinmu in mun gama wazifa sai mun yi addu'a. Cewa Allah ya ba mu lahiya ya ba mu zama lafiya. Idan aka talla ju'a sai ayi wannan addu'a. Kullum bisa ga wannan titi saboda mun san zaman mu lafiya zaman zaman gari lafiya to shine lafiyar mu. rashin zaman gari lafiya shi zai hana neman abinci shi zai hana yin sallah shi zai hana karatu duk wata ma'amala in ba zaman lafiya to ba ta yi ba don haka yana da kyau hukuma ta ba da umarni irin wanka amma alhamdulillah muna gode ma Allah ko da an ka zo dai an kirka kama tana rawa don haka mun gode ma Allah wannan mun amsa ne kira ko mun gare shi mutum insha Allah Allah ba mu jama'a
har da ta kasance yana da rijiyar ta hannun kula da shinkafa ya ci yadda tana roƙon Allah ya gafarta ma iyayenta ya ƙara ɗaukaka mijinta wannan ma daga gidan Bai gina alhaji abbas bai kurare an aiko da sarki ana neman su ayi Allah ya ƙara mai lafiya ya ƙara mai lafiya.
Allah ya aiko da wasu da suna sayi da suke da Allah ya gudu da tura su tsawon suka don ba za su yi ko ina ba. Ko da ke wani wani ba ba zai wuce mutum sha biyu ko ishirin ba. Bayan Allah da gudu a buga su ba wani hali da hali baya a raba wa al'umma. Don haka Allah ta kama da zai a wata aiki. Allah ba mu lafiya zama lafiya. Allah zaune kasar mu Najeriya lafiya. Allah zaune jihar Zamfara lafiya. Allah zaune garin ƙaunar wuri lafiya. Allah ya yi mun kunshi ya yi mun damuwa Allah musu yi mara kudu lafiya. Karanta ɗan na shiga da ibada. makaranta maka ma'alar na shahada da zai ji Allah ya biya dukkan bukatoci Allah ya mu yanci da damuwa Allah ya kawo abubuwan hidimar sallah a sama sai da Rasulullahi alam na shahada da zai ji akan bukatocin masu roƙon addu'a Allah ya biya dukkan bukatocin da aka yi wa alam na shiga hada izada a kan ɗaliban masu neman ilimi na zamani na boko Allah shi haska bukatan su ba su karatu mai amfani wanda su kammala karatu za mu aiki Allah shi ba su gurabu masu amfani a cikin su da su wanda kuma Allah ya ba dama suke da damar taimaka Allah su ba su ikon taimaka wa na kasa da su kuma su da su Allah sa kishi ne wa cikin bukatan alam na shiga hada izada ina da ina kan kyauta da kama uku Allah ba mu damuna mai albarka bukaranta ayatul kursi da daga jago wanda kuke hannun yan ta'adda Allah shi ba su mafita alhamdulillah billahi ƙara karanta ayatul kursi yan bindiga Allah shirya su Allah ya raba su da wannan sana'a ya rufa musu wata albarkar da su da ayatul kursi karanta ƙulmar lafi ko da su lalla hadiya ga iyayen Allah ya fata musu Allah ya yi wasu rukunta ya su Allah ya harka ƙulmar su wanda ke cikin nema Allah shi ƙara wanda ke cikin matsala Allah shi layi. Kulhu Allah ma ko da su lalla hadiya ga waɗanda ka rukunta zagi a wannan al'ummar suka taru saboda girman Qur'ani Allah ya biya. الله يجعل السلام إلى شروط الرجال هو الله رسول الجنة آمين
Allah karba. Amin. Allah ya zaba wa. Amin. Na do da wani ya yi. Amin. Albarka ne da Allah. Da kuma da wona. Amin. Wannan ban mu amin da duka abin da ke zuro. Amin. Kalin da kai ma san. Amin. Allah wannan bayan Allah da an tsare Allah ya ba su mai tsare ba. Amin. Albarka ne da zama da wannan da Amin. Allah ya duka abin da mu amala. Amin. Allah ko yi mu da yi da kullun. Amin. Kuma da wona. Amin. ربنا ولا تعذبنا قال انا ربنا ولا تحمل علينا وانت محمد ولا تحملنا ما لا تعلمنا به واخوانا كلنا ورحمنا وبنا فرحنا انت احد ولا تعلم لكن الاسلام كويس
اللهم إنا نسألك بأن ذريتك يا الله وإلهي ذاتك يا هادي وابني ملكك يا مالك وابني سلامك يا سلام وبأسمائك يا قهار وبكامل كلامك يا كافي وبهاء إذنك يا حليم وبلام إذنك يا رحيم وبلام إذنك يا عليم وبيا يقينك يا يقين وبسال سردانيتك يا سبر نسألك أن تجعل لنا من كل هم فرجا ومعرجا يا سميع يا سميع يا قريب يا مجيب يا من أحاط بكل شيء علما وأعطي كل شيء قدرا اللهم انا نشكو اليك ما لا فاردك اللهم انا نشكو اليك ما لا فاردك اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارجع سيئاتنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارجع سيئاتنا انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء دين وموالاهم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء دين وموالاهم اللهم اغفر لهم محمد اللهم اغفر لنا محمد اللهم اغفر لنا محمد يا من امرك بين الكافرين انما امرك اذا اردت هو الكفر هم تكون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah ya zo ya